الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacce gaba da karatun da sala kunji ya ce suturan musulmi namiji ta tsaya tsakiyar kwabri na biyu ko cinya kuma al'aura ce amma ba girmanta ko haramcinta bai kai irin al'aura ta ainihi ba ma'ana sai kenan sakin cinya sai ya zama karuhi to yace wala yadkhulu ar-rajulu hammama namiji baya shiga hammam wurin wanka illa bi mi'zarin sai da gyauto kamat wurin wanka na kasuwa misali wurin wanka na jama'a wanda kowa ka shiga to an hana mutum in ya shiga zayin wanka ya tuɓe ya yi tsirara sai dai ya tsaya da gyauto walata da hulhulmar a mace ba ta shiga wurin wanka na kasuwa wurin wanka public toilet ba a yadda mace ta shiga ba illa min illatin sai daga wata illa kamar rashin lafiya ko haihuwa tana da tsohon ciki bata sani ba sai na kuda tattaso mata to kaga inga duk inda malaba take ya kyauta laba bisa da ta haihu bisa hanya amma in ba haka ba wurin wanka na kasuwa wanda kowa na shiga to ba a yadda mace ta shiga ba shi ma namiji in ya shiga zai yi wanka to kada ya tuɓe tsirara ya bagyauto ga jiki na ya yi wanka da shi wala ya talasaku rajulani rajulani maza biyu wala mar'atani ko mata biyu wala ya talasaku kada su haɗa jiki da juna fi lahafin wahidin cikin zane guda in za a kwanciya kada mutum biyu su yi kwance su lullube da zane guda kuma alhali suna tsirara babu mai sutura in kowa yana saye da sutura ta babu lahi don su lullube cikin zane guda abinda attalasu yadda jikinsu ka haduwa da juna kaga ya nuna ba su da sutura kenan to an hana su lullube da zane guda wannan an hana ma maza an hana ma mata don me saboda ganin al'aurar juna haramun ce mutum ya ga al'aurar wani ko wani ya ga al'aura ta haramun ne haka su ma mata an hana musu ganin al'aurar juna to akan hakan ga in dai ba su da sutura to an hana musu lulluɓa da zane guda amma in kowa na da sutura ta babu laifi in zane guda gare su su lullube da shi wala ta jumra'atun mace ba ta fita daga gidan aurenta illa mustatiratan face tana sanye da sutura tana mai rufe jikinta duka wal mar'atu kulluha auratun illa alwajha wal kaffain ba mun yoshi ba cikin can baya cikin wannan littafin mace duk jikinta al'aura ne in bancin kewayen fuska da tafukan hannu guda biyu su daya ba al'aura ba daidai da tafukan kafa na mace al'aura ne don haka dole ta rufe shi suturar da suka yi a yi taguwa bakin kwabiri wannan ka gani sun bakin yin jiki ba su rihe ba shi yasa an ka ce suturar mace ta ja ƙasa ta kai ƙasa kuma ta ja ƙasa ta saki zira'i guda ko kamu guda yana jan ƙasa ta yadda ko da ta duka wurin ruku'i ko su juda ƙafar ta ba za ta bayyana ba ina fata kun fahimta to wala ta karjum ra'atun kada mace ta fita illa mustatiratan sai tana mai suturci jikinta duka fi ma labudda laha ga abinda babu makawa gare ta minhu da gare shi fitar da babu makawa min shuhudi na halartar mauti abawai ha mutuwa iyayenta bi uwarta nan mutu ko ubanta auzi karabata ha ko wani makusancinta awon hawi zalika ko abinda ya kama da haka mutuwa ko baraka wani abu na alheri ya same su ta zo ta yi musu murna ko ta daɗe ba ta zo gida ba ta zo ta ga iyayenta ta gaishe su wannan duka ya halatta wata uwarta ta haihu wata makwabciyarta ta haihu haka dai to wannan dot yana cikin wuraren da shari'a na halatta musu fita to in za ta fita kar ta hita sai ta suturtar da cikinta duka sannan kada ta yi fita ta kwalliya wadda ka jan hankalin maza sannan babba haram shi ne ta sa turare duk wani abu mai kamshi in za ta yi ta haram ne ta sa shi macin da za ta yi ta tassa turare annabi ya ce matsayinta guda da mazinaciya ga laifi to Allah ya shirye shi mu wala tahdur min zalika to waɗannan wuraren da anka halatta mata ta halarta ya halatta ta fita don ta halarce su ko to ba ta halarta min zalika daga waɗannan wuraren ma fihi nauhu na'ihatin duk abin da ciki ne akwai kyallowa ta mai kuka kamar in mutuwa ce an kai ko ubanta ko uwarta ko wani dan uwanta ko makusancinta ba an ci ya halatta ta tafi ba to amma in akwai kuka na bayyana mai kyallowa bai halatta don kukan nan haramun ne salasin min ummati in ji annabi sallallahu alaihi wasallama ko ko ithnatani min ummati huma bihin kufrun lan yada'ahunna abubuwa biyu ga al'umma ta kafirci ne kun ba za su basu ba yace a da'anufin nasabi wanne ya hatu alal mayyiti suka ga nasaba a soke nasabar mutum kafirci ne ga wata riwaya yace yana daga al'amarin jahiliya kuma ba za al'umma ta ba za su bashi ba sannan na biyu kuka anniyahatu alal mayyit kuka mai sauti akan mamaci kuka ba ana hawaye ba amma dai kuka mai sauti har da faɗin maganganu na jahiliya wannan duka kafirci ne kafirci ƙarami kuma al'amari ne na jahiliya baya da kyau to ko da mutuwa an ka yi wadda an ka yadda ta zo banda wadda a ca ana ta kuka aula hawan koko wadda inda aka wasa kamar 'yan aure na an kai to 'yan akwai wasa min mizmarin ta garayu garaya kun san garaya ko wani abin kiɗi au udin ko kalangu au shibhihi ko abin da ya kama da shi min almalahi na abubuwan wasa almulhiya masu shagartarwa shi ma ga auren inda an ka yadda ta in babu wasanni amma 'yan akwai kiɗe-kiɗe da raye-raye to baya halatta ta tafi ashe kenan kiɗe-kiɗe da raye-raye ko da ga aure bai halatta ba illa duffa sai dai dundufa fin nikahi ga aure don shi hadisi ya tabbata hadisi hasanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'linun nikaha walau biduffi ku bayyanar da aure koda da kiɗa dundufa kaga da yace koda da kiɗa kenan in an rasa abin da za a yi sai an kiɗa dundufa to babu lahi a kiɗa don mi don a bayyanar da aure don shari'a ba ta yadda a yi aure cikin siri ba an hana nikahus sirri aiko mun yoshi ba ba aure cikin siri to don hanyar da za a bayyana aure shari'a ta yadda abi ko da da kiɗa dunduha ashe yan akwai wasu hanyoyi ba sai an kiɗa dunduha ba to a bi su ya fi kiɗa dunduha ina fatar kun fahimta kun san dunduha to kiɗa dunduha ga aure yan an rasa wadda za a yi yayi yanzu kaga ga hanyoyi nan sai ka rubuta kati ka watsa shi kenan ko ka kai sanarwa rima rediyo ko rtv gashi nan ko ko a sa ga whatsapp ga social media wanda duk ya gani ya san makasudi dai a san wane ya aure wance don ba a aure cikin siri kan gobe a gane ka tare da ita a ce an gane tare da mace wadda ba tashi ba ina fatar kun fahimta don haka an ka yi yarjejeniya za a yi aure cikin siri to wannan aure bai ba ba a aure cikin siri dole a bayyanar da aure waka diktulifa an yi saɓani filkabar ga ganga ya halatta a kaɗa ganga ga aure ko ba wasu ce ya halatta wasu ce bai halatta ba wala ya halu rajulun bimra'atin namiji ba zai keɓanta da wata mace ba laisat minhu bi maharamin wadda bata zamo muharramarsa ba don macin da ba muharramaka ba to haramun ne ka keɓanta da ita cewa wai ajin ku guda ko wurin aikin ku guda wannan ba dalili ba ne don haka malamai ku yi anniya ta nan aka biyo muku yan ana son a cuce ku sai zubace da sunan tambaya tambaya gare ta kuma tambayar ta tasiri ce to ta tahi da abinta tana da tambaya ba dalili ne ka keɓanta da ita ba ta taita taho da mijinta ko wani ɗan uwanta sai ka faɗa mata shari'a ta hana ku keɓanta daga kai sai ita ta haka in ba ta iya faɗi cikin matanka to ta tahiyarta ko ko cikin mutane ko ko in haka ne to ta ta samu wani ko dan uwanta ko mijinta a taho ga ka ga ta gashi amma dai daga kai sai ita wai tambaya gare ta wannan baya halatta shine yace wala ya khalu rajulun namiji ba zai keɓanta bi mar'atin da mace ba laysan minhu bi muharrami wadda bata zamo muharrama sa duk macin da ba muharrama ka ba to haramun ne ka keɓanta da ita wala ba asa babu laifi an yara ya ganta ita mace li uzurin domin uzuri in uzuri ya gitta babu laifi ka gane ta wane uzuri min shahadatin alaya na ba da shaida a kanta kana ba da shaida ga wanda baka sani ba to in za ka ba da shaida kaga babu laifi ka dibe ta au nahwi zalika ko abin da ya kama da haka dibin kilar bata da lafiya kai ko likitan mata kake to kaga wannan lalura ce eh au idza khadaba koko in yana neman ta da aure shi ma mai neman aure an sunnanta mai ya dubi wanda zai nema aure don ya ga abin da kai mai ba sai an yi ya ga abin da bai yi mai abu ya lalace ba wa ammal mutajallatu amma tsohuwa wadda an bar ganin shawarta to falahu ya samu shi namiji an yara waje ya ga fuskarta ala kulli halin akan kowane hali sai dai wasu malamai suna cewa ai likulli saƙiɗin laƙiɗin duk abin da ya faɗi yana da mai tsinta ta duk wadda ta tsuho wani na ganin shawarta to kenan ana nihin kai mai ƙurciya wadda babu yadda za a yi ka aure irinta ta yi matsuha ga aure to babu laifi irinta in ka in ka dibi fuskarta wayon hannu sa'o ana hana mata an wasu lishiyar daga sadar da gashi gashi su ta su sau gashi e mai ya hayya gashin nan na dawaki da inyamurai ka sai suwa sai su sa cikin nasu kaga sun rena daga wanda Allah ya yi musu kenan duk wannan yana cikin rena halittar Allah kana ganin gashin da Allah ya ma bai yi don haka sai ka ƙara to haramun ne kuma annabi ya tsine mu mai sadar da gashi la'anallahu alwasilata wal mustawsila wal washima wal mustawshima wal mutanammisa lil husni duk da ga sunan dai duk manzo Allah ya tsine musu yace an hana mata an wasu lishar daga sadar da gashi ta yi hankuri da gashin da Allah ya yi mata wa anil washmi kuma an hana su daga tsaga tsagar da suke yi saboda kyawu irin tsaga ayi kwale ko yan baki da sauransu duk an hana da tsaga ta al'ada ta kabilanci tsagar da gobirawa ka yi da ta yarbawa da ta kabawa da yan bakin da hillani ka yi da kalangu duk wannan haramun ne kuma an tsine mu duk masu yi wa mallabisa huffan duk wanda zai sanya rufaffin takalmi su ne huffi kobashos in na fata ne in na roba ne in na kattani ne in na fata ne in na menene duk abin da ya rage ma kafa shi a huffi duk wanda zai sa kobashus a wani allon ko silifas abinda bai rufe kafa ba da bakin sandal zuwa silifas su ne na'al to bada abi yamini ya fara da sa kafar dama ba ta kalme ɗaya ba duk wani abu wanda an na tsabta to da dama aka farawa cin abinci da dama ake yi shiga gida da dama kafar dama aka fara shiga masallaci kafar dama aka fara shiga da ita shiga abin ga ofis duk da inda za ka shiga inda ba yauce ba to an so a fara da dama in za ka sa sutura in za ka sa taggo ka fara sa hannun dama sannan hagu in za ka sa wando ka fara sa kafar dama kafin na hagu komi na in za ka sha takkai ka fara shaci gefen dama kafin na hagu in ka zo inda baba zai yi ma aski ka fara bashi barin dama ya aske sannan ka bashi barin hagu wannan shi as-sunna kamar yadda athar ɗin aisha ya nuna aisha ta ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama yi ujibuhu tayammuna fi tana ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sha'anihi kullihi annabi sallallahu alaihi wasallama farawa da dama yana ƙayatar sai fi tarajuli ga shatakkai na in zai kumbin yana ƙayatar sai ya fara kumbin gefen dama wa fi tarajjulihi wa tana'uli da sa takalmi ne inda ya sa takalmi yana ƙayatar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara sa kafar dama kafin ta hagu wa dahurihi da alwallata in zai alwalla yana fara wanke hannun dama ya fara wanke kafar dama in zai kwalkwala kunne ya fara kwalkwala kunnen dama kafin na hagu wafi sha'anihi kulli sha'ani ne da dukkansa in ba na kazanta ba to yana ƙayatar sai ya fara da dama don haka mu al'adance yin abubuwa da dama domin mu shiga cikin ashabul yamini mu bayyana abu da hagu to sai dai in za a hita da masallaci shi ko in za a shigowa a shigo da dama in za a hita sai a hita da kafa hagu ina mamaki yana cikin abin da naka bakin ciki daidai da ladabi na shigowa da hita masallaci ya gagari musulmi kuma ba don ba a sani ba an sani iyaka dai irin raunin da imani na yi cikin zukatan mutane don allah akwai wanda bai san in za a shigowa masallaci da kafar dama aka ware shigowa ba akwai wanda bai san in za a hita da kawar hagu aka hita ba amma sai ga mutum ya hita da kawar dama babu ruwa ne tun ya zan kananan sunnoni irin hita da masallaci kaka su ɗabbaka sunna wacce haka iya yi kuma lalaci ne babban lalaci mutum ya san abu babu abin da ilimi illa aiki da yasa duk ka sani ba ka yi aiki ba sanin ka bai unhani ba sanin ka zai zan hujja akan ka gobe kiyama alqur'anu hujjatul laka wa alayka haka annabi ya ce ƙura'ani ko ya zan hujja gare ko ya zan hujja a kanka to mai unhanin kasadi ba ka aiki hita da masallaci ladabin hita da masallaci ya gagari mutane ɗabbaƙawa an sani a ɗabbaƙa ɗaya abu ya gagara sai ya ga mutum ya hita da ƙafar dama in zai shigo ya shigo da ƙafa hagu Allah ya shirya da mu lalaci ne ba wani abu na ba to Allah ya tsare mu daga lalaci ina yake yace wa mallabisa huffan duk wanda zai sa rufaffin takalmi a wani allan ko silifas ba da abi yamini ya fara da kafar dama wai za na za in zai cire ba da abi shimali sai ya fara da kafa hagu in zai cire takalmi a fara cire kafa hagu sannan ta dama in zai cire wando ya fara cire kafa hagu sannan in zai cire tagwa ya fara cire hannun dama hannun hagu sannan na wala ba asbabu laifi bil inti'ali da sanya takalmi ka'iman da tsaye ya wato abin da ya saya wa magana ya san annabi ya hana sa takalmi da tsaye abin da as-sunna ladabi shine wanda zai sa takalmi ya zauna ya sa takalmi sannan ya miƙe tsaye sai ya nuna da sawa zanne da sawa da tsaye duk guda ne shi amma ana wala ba asbil inti'al qa'iman ba ba ba daidai suke ba abin da as-sunna mustahabbiya wanda zai sa takalmi ya zauna ya sa da zaune sannan ya tashi wayi kurahul mashi an karhanta tafiya fi na alin wahidatan cikin takalmi guda kana tahiya takalmin ka guda ya kace to ko ka tsaya ka gyara ka sa su tare ko ko ka cire su duka amma an hana tahiya makaruyi ne tahiya da takalmi guda muna tare wayi kurahul tamathil an karhanta hotanni hoto at tamathil wasu su ce mutum mutumi mutum mutumi ana kira ne tamathil wanga hoto ordinary hoto kuma ana kira ne tamathil daga mithila ne duk abin da attamkar wani ba hoto ba kenan wata kurahun tamathilu an karhanta hotanni fil asira ga gadaje jami'in sarir gado gadaje gadajen da sai a yi hotannin dawakai hotannin tsuntsaye hotannin mi don wata dabba mai rai halitta allah mai rai to an hana yin hotunta ina batar kun fahimta an karhanta yin hotanni fil asira ga gadaje wal kibab da kubbobi kubba me kubba kubba kubba eh kubba rumfar da aka yi mai kama da kudan da mi shine kubba da kuma tanti tantunan da aka yi duk ana kiransu kubab to yin hotanni hotannin abubuwa masu rai amma in an kai hoton icce ko hoton tukunya hoton wani abu wanda bai dare wannan ba a hana ba hoton wata halitta Allah da ya mai rai shi an ka hana duk wanda ya yi hoto na wata halitta Allah mai rai gobe kiyama za a yi mai azaba a ce sai ya busa mata rai bai ko da ran da zai busa mata ko to yace an karhanta yin hotanni fil asira ga gadaje wal kibab da kubbobi wal judran da bangaye bango sai kaga an yi hoto nan ga bangaye hakan ga an zagaye in ka zo gidajen wasu wal khatimi da kuma ga zobe shi ma za ga an yi hoto ko hoton mutum ko hoton tsuntsu ko hoton wata dabba duk dai an hana yin su walaysa raqama fi thawbi amma zane ga tufa bai zama min zalika daga abinda an ka karhanta ba zane in dai abin da an ka zana ga tuhon nan zane ɗaya ne ba halittar Allah ba ne amma ‘yan halittar Allah ne shi ma ya shigo tunda aisha ta yi labule ta yi kyallin kofa da da kyalle mai hoton tsuntsu annabi ya taho ya bata rai sai da ta yage shi ta lalata hoton tsuntsu ina fatar kun fahimta watarku amma dai barin zane ga tufan a hasanu ya fi kyawo bari na yayi hoto dai na halittar Allah duk wata halitta ta Ubangiji mai rai hotonta ga komi za a yin hotonta laifi ne na fatar kun fahimta in za a yin hoto to a yi hoton abin da ba halitta abin da bai da rai irin icce ko tukunya ko turmi ko taɓarya ko fanka ko wani abu ko masallaci amma dai duk wata halitta mai rai mutum ne ko dabba ne ko tsuntsu ne ko ƙwaro halitta Allah mai rai to ana hotonta wanda kuma ya gobe kiyama za a yi mai azaba a ce sai ya busa mata rai to Allah ya shiryar da mu hotanni duka sun shigo in dai ba na lalura ba hoto waɗanga hotanni da aka ta ɗauka wanda duk ya taho da wanda ka sani da wanda baka sani ba wai malla a ɗauke aikin mallamai ne ɗauka hoto shi mallami abin da aikinsa ya faɗi ku kuma ku tai ku saurara ku yi aiki da abin da ya faɗi ya aikin mallami ba a ɗauki hoto da shi ba amma da mallamai kamar 'yan siyasa 'yan siyasa su ka hoto su ma a kan rashin sanar da sun ba hotonnin nan da ya yi allah shirar da mu za ku yi ƙoƙari ku taƙaita hotanni ba su da kyau kuma waɗanda na yi rashin kyawu na mallamai hotannin mallamai sun yi rashin kyawu ta Allah ya shirya da mu babi ya kare ko